بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da muke magana yammaci ne na lahadi wacce ta daidai da ashirin da biyar ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da saba'in da biyu daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria jihar kaduna najeriya karatun da babban malamin mu a shekul allamatul muhaddiful mufassir abu abdurrahman albani allah ya gafarta mishi yayi wa take da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji idan ‘yan uwa ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jeren giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar maka zuwa madina sura mai ayoyi ɗari biyu daidai a jiya idan ba mu manta ba malam ya karanto mana aya ta sha takwas zuwa ta sha tara a cikin wannan sura faɗin Allah da ya ce, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al'azizul hakim. A jiya mun karanta waɗannan ayoyi sai dai a yau malam zai ƙara maimaita mana su, mu ƙara fitar da ma'anonin da suke ɗauke da shi. sannan mu tattauna wasu matsaloli waɗanda ayoyin suke wato asalin kunshe da su sa'annan sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah maɗaukakin sarki kai mana jagoranci kai mana gudunmawa me Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآية Allah ta'ala ya ce, Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah maɗaukacin sarki ya shaida babu abin bauta bisa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya mun bayyana ajiya cewa shahida malamai suka ce ta zo ne da ma'ana ta a'lama wa akhbara wa bayyana Allah ya ba da labari Allah ya bayyana Allah ya sanar da bayin shi gaba ɗaya cewa babu abin bauta la ma'buda haqiqiyun siwallahi ta'ala babu wani abin bauta na haƙiƙa na gaskiya wanda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah maɗaukakin sarki ba Allah da kanshi ya shaida haka wal mala'ikatu haka mala'iku sun shaida wa ulul ilmi haka malamai ma'abota ilimi sun shaida babu abin bauta a bisa gaskiya da cancanta sai Allah qa'iman bil qist Allah yana tsaye da adalci da bayin shi Allah yana mu bayin shi adalci cikin duk abin da suke aikatawa na sakamako da zai ba su wannan aya wannan gaba ta farko da Allah madaukakin sarki ya hada shaidar shi da ta mala'iku da ta ma'abuta ilimi wannan malamai suka ce na nuna maka falalar ma'abuta ilimi a cikin wannan al'umma ta musulunci ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya haɗa shaidar shi da ta mala'iku da tasu Allah bai haɗa shaidar wasu cikin bayin shi ba in ba ta ma'abuta ilimi ba malamai suka ce wannan na nuna maka falala ta ma'abuta ilimi na yi ishara a jiya zuwa ga littafin al'allama shamsuddin ibn qayyim al-jauziya littafin shi mai suna miftahu dari sa'ada a juz'in shi na farko ibn al-qayyim ya ware wato asalin babi mai tsawo a inda ya tattauna game da wannan aya ya yi bayani game da falalar ilimi da falalar ma'abuta ilimi nan aka kada ji Allah maɗaukakin sarki ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah ya shaida cewa babu abin bauta a bisa gaskiya da cancanta sai Allah haka mala'iku ma sun shaida haka malamai waɗanda Allah ya baiwa ilimi su ma sun shaida haka Allah ya shaida haka qa'iman bil qisti yana mai tsayuwa da adalci qa'iman malamai suka ce hal ne ga Allah madaukakin sarki wato Allah yana mai tsaye da adalci wato yana tabbatar da adalci ga bayin shi malaman nahau da larabci sun yi ta ƙoƙarin tattaunawa game da shin kalmar nan ta qa'iman hal ne ko ba hal ba ne, idan hal ne, shin zai zama hal ne na Allah maɗaukakin sarki, ko kuwa zai zama hal ne na mala'iku da ma'abota ilimi. Tattaunawarsu ta yi tsawo, amma babban abin da ya ja su zuwa ga wannan tattaunawa shine yana daga cikin bayani da malaman larabci malaman lughal arabiya suke yi shine hal a cikin lughal arabiya to wato sahibul hal ɗin yantaqilu min halin ila halin yana sauyawa daga wani yanayi wani lokaci zuwa wani lokaci wato wani yanayi zuwa wani yanayi sai suka ce idan aka ce kalmar ka'iman hal ne na Allah maɗaukakin sarki kenan Allah yana sauyawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi wasu malamai sai suka ce a'a wannan kalmar gaba ɗaya ma ba hal ba ce in kuma ta zama hal ce to ba hal ne na Allah ba wato Allah ba shi ne sahibul hal ɗin ba ina fata mun fahimta ka karanta wannan tattaunawa a cikin littafin babban malami al'imamu abubakar jalaluddin suyuti littafin shi mai suna al-ashbahu wan naza'ir fin nahawi ba al'ashbahu wan naza'ir na fikihu ba al'ashbahu wan naza'ir na nahau a juz'in shi na wato biyu mujalladi na biyu ya tattauna haka ya nakalto maganganu daga manya-manyan malaman lugha irin su ibnu sikit da malam asma'i da malam ibnu jinni da sauran malamai na lugha makamantansu Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu Allah maɗaukakin sarki sai ya maimaita wannan shaida ya ƙarfafe ta ya ladabtar da bayan shi a kan su faɗe ta su ma su maimaita da bakunansu Allah ya ce la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba shi da abokin tarayya al'azizu Allah shi ne mabuwayi Allah shi ne mai buwaya akan bayan shi gaba ɗai alhakimu kuma Allah shi ne gwani mai tsari a cikin dukkan al'amuran shi Allah maɗaukacin sarki a aya ta sha tara ya ce inna dina inda Allahil Islam addini karɓaɓɓe yardajjen addini ingantacce garan dangan gariya a gurin Allah shine musulunci Allah bai yadda da kiristanci ko yahudanci ko maguzanci ko majusanci bautar wuta ba musulunci ne kadai addinin da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi inna dina inda Allahil islam addinin da Allah ya yarda da shi addini a gurin Allah shine musulunci kaga yayi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa a suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau ne na cika muku addinin ku na cika muku ni'imata akan ku kuma na yarje muku musulunci kadai ya zama shine addinin da za ku bi wato ku bauta mini da shi wato wannan addinin shine musulunci haka Allah ya faɗi a wata aya ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini daban ba musulunci ba to Allah ba zai karba mashi ba a ranar alkiyama kuma idan ya mutu zai kasance daga cikin masu asara a ranar alkiyama don haka musulunci jama'a shine addinin da Allah maɗaukakin sarki zai karbi aikin duk wani bawa idan ya mutu yana aiki yana asalin wato dangantuwa zuwa ga musulunci an samu daga cikin manya-manyan malaman ƙur'ani da malaman lokal arabiya al'imamul kisa'i a cikin tashi riwayar yana karanta wannan lafazi da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna dina inda Allahil Islam shi yana karantawa ya ce anna dina inda Allahil Islam ma'ana a madadin yi wa alhamzar inna kasra sai ya mata fataha inna sai ya ce anna dina inda Allahil Islam ko kun fahimta jama'a malamai suka ce wajihin da za a iya takhrijin wannan riwaya ta al'imamul kisa'i shi ne ayyadda Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai a ce shahidallahu anna dina inda Allahil Islam Allah ya shaida addini a gurin shi karɓaɓɓe shi ne musulunci kaga an mayar da inna da ta zo da fataha a ƙira'ar kisa'i ta zama da kasara ta zama da fataha dama inna asali ana mata kasra ne a wasu halaye da malaman lugha suka bayyana idan inna ba ta zo a waɗannan halaye ba sai dai a yi mata fataha ana ma alhamzar inna fataha idan zai iya yiwuwa da ita anna da ma'amulaha ismuha wa khabaruha idan za a iya ta'awilin su gaba ɗai su zama masdar to ana yi ma alhamzar nan fataha ne ina fata an fahimta idan ko har ba za a iya ta'awilin anna wasmuha wa khabaruha bi masdarin mu'awwalin ba to ana yi ma alhamzar inna kasra ne haka idan aka hikaito inna da alƙaulu wa ma tasarrafa minhu ana mata wato asalin kasra ne ka karanta alfiya ta ibnu malik yake cewa wa hamza in naftah li saddi masdari masaddaha وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل haka malam dan malik ya faɗi a cikin alfiya wato wa hamza in nafta alhamzar inna kai mata fataha li saddi masdari masaddaha idan da ita da wato asalin ma'amulaha ismuha wa khabaruha za a iya sanya su su tsaya a makwafin masdari to kai mata fataha ina fata an fahimta sai ce wa fi siwa zaka in ba a wannan gurin ba iksiri ai kai mata kasara ij'alil kasara tahtaha ko alaiha ina fata an fahimta sai ce faksir fil ibtida idan za a fara da inna a farkon magana to ai mata kasara kaga yayi daidai da ayar da Allah ya ce inna dina indallahi alislam kaga an fara da ita sai aka yi mata kasara to kisa'i da yayi mata fataha malamai suka ce takhrijin shine ai شهد الله أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الإسلام كاغا أنا سيتا زما بعد إتا أكفارا بكينا إنا فتا من فهمتا سأنا يجي وفي بدء صلة haka idan inna ta afku a farkon jumla ta sila ma'ana an samu jumlatu sila allazi ko allazina ko allazani ko allazuna ko kuma alla'i da allati sai inna ta biyo baya kaga waqa'at fi bad'i jumlati sila to dole a yi ma alhamzar inna kasra ko kun fahimta jama'a sai ce au hukiyat bil qawli ko kuma idan aka hikaito inna bil qawli da al qawlu wa ma tasarrafa minhu ma'ana a ce qala sai inda ta biyo baya alƙaulu dai alƙaulu an fahimta kala ya kulu alƙaulu kul idan inna ta biyo bayan wannan kalmar da dukkan kalmar da ta juyu daga gare ta to ane ma alhamzar inna kasara kala innahu kaga kala inna sai aka yi mata kasara innahu ya kulu innaha ko kun fahimta jama'a to kaga wannan lafazi na inna dina inda Allahil Islam haka jumhurin ƙura'u suka karanta in ban da kisa'i, kaga idan aka kalli ƙira'a ta jumhur daga cikin malaman ƙira'ar alƙur'ani to inna ta zo a bisa asalinta, me yasa aka yi mata kasara sai ka ce saboda da ita aka fara a cikin jumlar. A ƙira'ar kisa'i kuwa da ya mata fataha to sai ka ce ai asali shahidallahu أنه لا إله إلا هو وشهد أن الدين عند الله الإسلام إنا فاتا من فهمت الله يا شهد تشيوا lallai Allah maɗaukakin sarki babu abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai shi kuma lallai addini karɓaɓɓe a gurin shi shine musulunci wa makhtalafa allazina utul kitaba waɗanda Allah ya bai wa littafi makhtalafa ba su yi saɓani ba, an fahimta ba su yi saɓani ba game da me, wasu malamai suka ce game da annabcin manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wasu ko suka ce a'a ba su yi saɓani ba game da addinin musulunci, wannan fassara ta biyu ita tafi daidai, musamman ma ta fi dacewa da siyaƙin ayar. Allah ya ce bai yadda da wani addini ba in ba musulunci ba to sai aka ce ba su yi saɓani ba su ahalul kitabi yahudawa da kiristoci game da addinin musulunci ba su yi saɓani game da shi ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu sai bayan ilimi na yaƙini na tabbas ilimi daga gurin Allah ya zo musu cewa musulunci shine addini kadai a gurin Allah sun san haka suka yi saɓani ma'ana sun san babu addini wanda Allah zai karɓa ga bayin shi in ba musulunci ba to ba su yi saɓani game da ture musulunci ba sai da ilimi game da sanin gaskiyar musulunci ya zo musu ina fata an fahimta ai malamai suka ce ai makhtalafa allazina utul injila والتوراة في أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل عليه من عند الله تعالى من القرآن إلا من بعد ما جاءهم العلم بس يساباني بقى مدى قسكير منزن الله صلى الله عليه وسلم بس يساباني بقى game da gaskiyar addinin da annabi ya zo da shi addinin musulunci sai da ilimi ya zo musu ma'ana sun yi saɓanin ne da gangan ba da jahilci ba sun saɓa ne sun ki karɓar addinin da annabi ya kiraye su su shiga na musulunci da gangar ba da jahilci ba ba da rashin ilimi ba suna da ilimi sun sani don Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki alkawari da annabawansu da su mabiya annabawan cewa idan annabin ƙarshe ya zo idan addinin da ya zo da shi idan ya zo da wannan addini za su karɓa za su bi shi la tu'minun da bihi wa la tansurunnahu sai da annabawansu suka ɗauki alkawari ga Allah suka ɗaukar wa mabiyansu alkawari da Allah cewa idan annabi ya zo idan ya zo da addini in ya zo da alkur'ani za su ɗauka za su yi aiki da shi ina fata mun fahimta kenan suna sane da addinin musulunci sun san annabcin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, innama sun ƙibi ne, sun ƙi yadda da musulunci ne, sun yi tawaye ga annabi Muhammad ne sallallahu Alaihi wasallama, bagiyan bainahum saboda hassada da ta taso a cikin zukatansu a tsakaninsu, saboda ƙiyayya, saboda son duniya da neman girma. wannan shine ma'anar baghyan bainahum ba dan ba su fahimci gaskiya ba ku kun gane da kyau kuwa sun fahimci gaskiyar amma saboda hassada dan me ba a tada annabin karshe a cikin su ba bayan suna tsammanin ai a cikin su ne annabin karshe zai bayyana wannan ta sa suka baro kasashen su da garurukan su suka dawo suka zauna a garin Madina garin da aka siffanta musu cewa annabin ƙarshe zai bayyana a ciki kwaɗayinsu shine ‘ya'yansu da jikokinsu ya zan a cikinsu za a samu wannan annabi sai kuma Allah maɗaukakin sarki kaddar ba a cikinsu annabin yake ba sai hassada ta taso musu don me cikin larabawa don me ba cikinmu ba mu da Allah ya bai wa littafi don me sai a cikin baƙaƙen maguzawa masu bautar gumaka Allah zai ta da wani shine Allah maɗaukakin sarki ya asalin ba su amsa ya ce Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata Allah shine ya fi sanin ina zai aje manzancin shi wa zai bai wa annabci cikin al'ummar cikin bayan shi ko kun fahimta da kyau jama'a don haka hassada sai ta taso wa Yahudawa, ta taso wa Kiristoci, sai suka yi hassada sai suka ƙibin musulunci. Shi yasa za ka ga tun a da, tun zamanin annabi tun da ya zo ya da'awa, za ka ga ‘yan kaɗan ne daga cikin Yahudawa suka musulunta. A tarihi ma, ƙwaya ɗaya ne musulunci ya tabbatar da cewa ya musulunta shine sahabi Abdullahi ɗan Salam. saboda yahudawa suna da taurin kai jama'a suna da taurin kai annabawan banu isra'ila ba su ji daɗi a hannun yahudawa ba suratul baqara ta ba mu labarin haka don haka kaji baghyan bainahum saboda hassada da take a tsakaninsu hassada da suke suka yi wa musulmi da neman girma don me kambin annabci a hannunsu yake a cikinsu Allah ya turo annabawa masu yawa a cikinsu ne annabawan banu Isra'ila suke, don me Allah zai cire wannan annabci na annabin ƙarshe daga cikinsu ya mayar cikin wasu mutane waɗanda ba su ma iya rubutu da karatu ba, ma'ana rubutu da karatu bai shahara cikinsu ba, su ne larabawa ummiyai, ku kun fahimta da kyau kuwa. don me za a samu malanta daga gidan suwa ne, don me annabta za ta bayyana a gidan suwa ne, don me Allah zai ɗaukaki suwa na bayan mu ne da iyayenmu da kakanninmu muka gaji ilimi gidanmu yake gidan malamai gidan da Allah ya aiko annabawa ciki dan me sai hassada ta taso musu har yanzu wannan hassada tana nan a cikin zukatan Yahudawa shi yasa wallahi jama'a Yahudawa ba za su bar ku ba ku musulmi ku zauna lafiya hassadan nan tana nan matukar ku musulmi ne to hassada tana nan tana bin ku yadda iyayensu da kakanninsu suka yi wa waɗannan sahabbai suka yi wa musulmi hassada wannan hassada tana nan tana bin ku ku musulmi ba za su taɓa barin ku ba wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su bar ku ba duk abin da za su yi su ga sun kawar da ku daga addinin ku sai sun yi duk abin da za su yi su ga sun sa kun yi ridda sun gurɓata muku addininku da aƙidarku suna nan suna yi ba za su haƙura ba ba za su daina ba ku kuma musulmi Allah bai ba ku hanzarin cewa to tunda sun fitine mu mu biye musu mu bi abin da suke so mu bi akai ba Allah bai ba ku hanzari ba Allah ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habibat a'maluhu fid dunya wal akhirah ula'ika ashabun nari hum fiha khalidun ba ka da wani uzuri da zaka ce ai tunda zamani ya zo da abu kaza mu haƙura mu ɗauka matuƙar wannan abin ya saba wa addinin Allah ba ka da uzuri a gurin Allah ba ka da uzuri cewa to ai kaza yanzu ko ina ma ana yi don haka in mun ɗauka mun yi babu komi ba ka da uzuri a gurin Allah kafirai ba za su bar ku ba ba za su gushe ba suna yaƙar ku ta duk abin da suke da shi da dukiya da iliminsu da kaza da kaza da kaza ba za su gushe ba suna yaƙar ku sai sun raba ku da addininku wadda kasirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq kafirai Yahudawa ahalul kitabi fata suke nema suke su sanya ku ku yi ridda ku bar addininku me yasa saboda hassada hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana cewa musulunci shine gaskiya sai hassada ta taso musu dan menene ba a saukar da an tayar da annabin ƙarshe cikin su ba don haka so suke sai sun raba ku da addininku sai sun sa kun yi ridda sai sun muku makirci sai sun kulla muku sharri sai sun haɗa kai da munafukan cikinku sun yaƙe ku sai sun yi amfani da kuɗi sai sun yi amfani da mata sai sun yi amfani da ilimi da fasaha da ci gaba da suke da shi don su ga sun raba ku da asalin addininku. ku hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq a yau shine muke gani a aikace a duniyar yau yahudawa suke wa musulmi duk inda aka ji musulunci yayi ƙarfi duk inda aka ji musulmi suke kan gaba musulmi su suka fi yawa to sai kaga an tada wani hargitsi sai an tada wata hayaniya da za ta raba musulmi da addinansu ko kuma ta kai ga raba su da rayukansu sai an hargitsa musulmi jama'a idan ba haka ba sai an tada wani makirci da za a yi wa musulmi imma a gabatar musu wani abu da sunan taimako imma a gabatar musu da wani abu da sunan agaji jama'a ku kalli wannan allura ta foliyo jama'a yadda yahudawa suka karfafe ta suka zuba kuɗi a cikinta suka haɗa kai da munafukan cikinmu mu musulmi tun daga kan sarakuna da malamai da talakawa suka yi amfani da kuɗi amma su wane ne suke ɗaukar nauyin wannan foliyo ɗin manyan yahudawa ne na duniya jama'a musulmi foliyo muke bukata ko abinci muke bukata abinci muke bukata ilimi muke bukata ko polio ilimi muke bukata in ka lura da waɗannan yankuna guda biyu na ƙasar mu Najeriya arewaci da kudanci ina ne aka fi jahilci jahilci jama'a a da maganar jahiltar waɗannan ilmomi na rayuwa ilimin addini tukuna ilimin addini sai ka tafi ƙasashen yarbawa za ka gani za ka haɗa ɗaya biyu uku da wuya ka ga wani bai da wayewa ta addini yana da digiri yana da kaza yana da kaza na addini tama ka dawo arewacin najeriya za ka ga ana fama da jahilci ka bi waɗannan ƙauyakun ƙauye ne da za ka ga babu wutar lantarki babu titi babu makaranta da za a karantar da 'ya'yan musulmi amma an je an haɗa kai imma da dagattan ƙauyen da sarakunan da hakimansu an kai wasu akwatuna na 'yan wuta ana ɗiga ma 'ya'yansu foliyo amma ba a kai musu karatu ba ba a gina musu makaranta ba ba a kyautata rayuwarsu ba amma an je an kai musu foliyo wata manufa ke ƙarƙashinta manufa ce ta yahudawa ana amfani da malamanmu kuma gidadawa malamai na musulunci in baka sani ba ka tambayi waɗanda suka sani mana pharmacist ne kai ka san harkar haɗa magunguna ne na zamani baka sani ba ƙur'ani da hadisi ka iya gayyato waɗanda suka iya suka ƙware ya zama fagensu ne su yi magana su bayyana wa duniya abin da ke ciki mana tama sai a yaudari malamai sai a kara mishi abin magana a sa kamara ana ɗaukan shi kai ka san inda za a kai a yaɗa duk duniya sai ya ce ai addini ya yadda da rigakafi ai addini ya yadda da alhimaya haka aka bi waɗannan malamai na ƙungiyoyi da ɗariƙu da na ciki da na waje da ‘yan ba ruwana suka yi ta maganganu suke nuna cewa ai foliyo ɗin nan ba ta da illa amma a nan a wannan makarantar tamu a wannan tebur ɗin namu malam albani allah ya gafarta mushi ya gayyato ƙwararru gogaggu su Profesa Kaita suka zo suka yi magana a nan, wanda dama harkar su ce, fagen nasu ne sun kware sun goge, an sallama sun iya, aka gayyato su suka gabatar da bayanai a nan. kuma aka jefawa duk duniya ba wai Najeriya ba ko Zaria ko Kaduna ko Ari duk duniya aka jefa kalubale akan duk wanda yake da wata magana game da allurar rigakafin polio ya zo a zauna a tattauna da shi jama'a ba za ku yi mamaki ba a ce polio kaɗai tana da minista a najeriya jama'a ba za ku yi mamaki ba polio na da minista saboda munafunci sai aka ɗauko ɗan arewanmu aka ce shi ne aka ce to a zo a zauna a tattauna a baje kolin ilimi ga masana harkar ga kuku kun zo kuna kare ta ga waɗanda suke cewa tana da illa tana da aibi ga kuma moderator a tsakiya waɗanda ke daidaita al'amura ku zo a tattauna a tara jama'a a kafa kamara a ɗauka a watsa wa duniya gaba ɗaya ko ina su gani sai suka ƙi zuwa sai dai aka turo wani wakili nan ya zo daga baya ma sun ƙi zuwa ne duk waɗannan abubuwan sun faru jama'a ko ba su faru ba aka jefa musu ƙalubale suka ƙi zuwa daga baya sai suka turo wani to ai shi bai san kaza ba to ai kaza to ai kaza ma'ana yaransu suka turo ta ƙarƙashin ƙasa sai aka turo wa malam albani Allah ya gafarta mishi wala da wala da wala suna so su yi zama da kai amma close door meeting za a yi wani meeting ne za a yi a ɓoye daga kai sai wane da wane ya ce a'a a fito cikin jama'a a zauna a kafa kyamara a ɗauki maganganu sannan kuma a ɗauki hotuna a watsa wa duniya duniya ta fahimci gaskiya in ba makirci a ciki a bayyana ma mutane mana sai aka ce a'a sai dai za a zauna shi da shi za a saki labule to kuma ka san malam albani Allah gafarta mishi ya ce wallahi ko abubakar ne siddiq zai dawo duniya sai dai a zauna a fili don idan har zai zauna da shi da wani babban ɗan siyasa a ƙasar nan ya iya fitowa fili ya yi mishi ƙarya ya ce ya ba shi kuɗi alhalin ƙarya yake ya ce to wallahi ba zai ƙara zama da wani ba shi da shi ya ce sai dai a zauna a cikin jama'ar duniya kowa ya gani amma jama'a makircin ya yi yawa allurar rigakafin polio jama'a ita ce muke bukata ba ita bace sai a yaudari mutane a je a kama wasu guragu sai a ɗauke su wannan na wurga kafa haka wannan na jan hannun shi wannan na kan keken guragu wata a nuno ta katuwa haka ga ta akan kujera ai haka aka haife ni wane ne wane ne iyaye na suka yi sakaci to don haka dai muna kira da iyaye su yi kaza su yi kaza su yi kaza ki fito gaskiya ki faɗi gaskiya nawa aka baki kika yi waɗannan maganganun kuɗi suke bayarwa game da polio jama'a kuɗi wacce manufa ke ƙarƙashin wannan ku fito ku bayyana ma mutane ko ku sai bayan shekaru shekaru biyar bakwai goma ashirin talatin hamsin sai a gano cewa ai ayya ai tana da illa sai kuma a ce ga wata ga wani magani mana bayan an kai ku an baro ku binciki dattawa cutar 'yan rani da agana ya aka ya me tarihinta a Najeriya. 'yan rani da agana cin zanzana in baka gane ba. Wani rahoto ne jama'a tashar BBC ta fitar kimanin shekara ɗaya kenan zuwa wata takwas. Wani kamfani a ƙasar Germany ya yi ta sai da wasu magunguna kamfani ne na buga magunguna ya yi ta sai da waɗannan magunguna sai bayan shekaru sittin sai suka aka gano cewa magungunan na da illa waɗanda suka yi ta amfani da waɗannan magunguna sun yi ta haihuwar ‘ya'ya na kasassu da wasu ɓangarori na jikinsu wato babu wasu ɓangarori na jikinsu. ko ba hannu ko ba kafa ko ido ɗaya a toshe ko kaza kaza da sauransu sai daga baya wannan kamfani ta ce to ta yadda ƴaƴan waɗannan kaji shekaru sittin ƴaƴan waɗannan to za a ba su compensation za a ba su fansa za a ba su fansa to wannan na daga cikin makirci na yahudawa makirci ne na Yahudawa, kai Yahudu ne za ka yadda da shi, Yahudawa da ba su bar annabawansu ba, musulmi mu dawo cikin tetayinmu, a daina yaudarar mutane, a daina yaudarar mutane, sannan malamai ku daina yaudarar kanku ko a daina yaudarar ku, malamai ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah, Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye. kadeji neman girma da hassada da suke wa musulmi ta sa suka yadda da musulunci kuma ku musulmi kullum fata suke faɗi tashi suke kai komo suke sai sun ga sun raba ku da addinin ku ta inda za su iya don haka wallahi jama'a ba yahude ba abin yarda ba ne sam ba yahude ba abin yarda ba ne kai a gurinka kai musulmi har a ce ka je ka gayyato shi ka zo ku zauna a yi kaza a yi kaza a yi kaza haka fa jama'a sarakunan mu suka aka je aka gayyato wani hamshakin ba yahudi a ƙasar amurka aka zo aka zauna da shi ye bayanai ye jawabai ga abin da suke so ga kaza ga kaza ga kaza yana daga cikin waɗanda suke ɗaukar nauyin foliyo duk duniya me yasa sai a ƙasashe na musulunci kasar indiya kasashen pakistan kasashen mu najeriya kasashen kaza kasashen kaza me yasa sai a kasashe na musulunci kuma ma dole ne sai an yi poliyon dole ne a barta option mana optional in ka ga dama ai ma ayanka in baka ga dama ba kada ai a ina aka ce dole ko a kasashen amurka ina aka ce dole ne sai an yi polio doka ce a ina dokar kasa ta ce dole sai an yi polio da har ake haɗawa da dagatte da hakimai da 'yan sanda wai in ka ƙi a kama ka kai ka haifi 'ya'yan su suka haifan maka 'ya'yan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah daga ƙarshe ya ce wa man yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafircewa ayoyin Allah ayoyin da Allah ya saukarwa annabawa duk wanda ya kafircewa addinin musulunci kaga addinin musulunci na daga cikin ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne Allah zai musu hisabin ayyukan da suka yi a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki sai ya ce fa in hajjuka fa in حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد Allah ta'ala ya ce fa'in hajjuka idan sun yi jayayya da kai sun yi tankiya da kai kun yi ce ne na ce hajjuka mahajja ita ce jayayya ka faɗi in faɗi ka ja na ja ka ƙi yadda da abin da na zo da shi ni ma na ƙi yadda da naka ina fata an fahimta Allah ya ce idan suka yi jayayya da kai suka kafe akan kafircinsu suka kafe akan addinansu na yahudanci da kiristanci Allah ya ce faƙul to ka ce da su aslamtu wajhiya lillah ni dai na sallama wa Allah ni dai na miƙa fuskata ga Allah na asalin sallama wa Allah maɗaukakin sarki wa manittaba'an haka ni da waɗanda suka bi ni mun sallama wa Allah ina fata an fahimta wannan na daga cikin tsari na tattaunawa da muƙabala da abokin husuma an baje hujja ka faɗa na faɗa ka kawo na kawo ka ƙiyadda da nawa na ƙiyadda da naka to na daga cikin hanya ta tattaunawa sai na dawo na kafe akan tawa aƙidar don na gamsu ita ce shirya ina fata mun fahimta da haka sai a gudano a bisa ƙa'idar antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun eh ni dai bazan bi naku ba tunda ba za ku bi na ba ku tafi ni dai ina nan akan nawa ni da waɗanda suke tare da ni suka miƙa wuya zuwa ga Allah faqul ka ce da su aslamtu wajhiya lillah haƙiƙa na miƙa fuskata na sallama fuskata ga Allah na jawu ga Allah shi kaɗai zan bauta ma da zuciyata da harshe na da gaɓoɓina na jawu ga Allah wa manitta ba'ani haka waɗanda suka bina akan addinin musulunci sun sallama ga Allah kamar yadda ni na sallama ga Allah ai aslamu kama aslamtu na sallama kamar yadda suka sallama ina fata an fahimta Allah ya ce wa kullil ladhina utul kitaba sai ka faɗi ma waɗannan waɗanda Allah ya bai wa littafi Yahudawa da Kiristocin Najirana, ka faɗa musu wal ummiyina haka ka faɗa wa mushrikai daga cikin larabawa da waɗanda suke gwarawa a jamawa, ina fata an fahimta, ka faɗa musu a aslamtum, ka ce da su kun sallama, kun miƙa wuya ga abin da na miƙa wuya ni da waɗanda suka bi ni, ko kun fahimta da kyau kuwa. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود ونصارى نجران كتيد دسو والأميين دواتن دسك أميي أي الذين لا كتاب لهم من مشرك العرب waɗanda ba a saukar musu da littafi ba daga cikin mushrikan larabawa wa ghairihim min al'ajami da sauran makamantansu daga cikin gwarawa baƙaƙen fata waɗanda suke wato asalin ba su dangantuwa zuwa ga Yahudanci ko Kiristanci, ka faɗa wa kafiran duniya gaba ɗai, kamar haka ayar take cewa, don imma ahalul kitabi, imma ummiyina allazina la kitaba lahum min mushrikil arabi wa ghairihim min al'ajam. Ina fata an fahimta. Allah ya ce wa kul ka faɗi lillazina utul kitaba. ga waɗanda aka bai wa littafi wal ummiyina da waɗanda suke ummiyai baƙaƙen jahilai maguzawa ka faɗi musu a aslamtum kun miƙa wuya kun sallama wa abin da ni da mabiyana muka sallama ku kun fahimta kun sallama game da al'amarin musulunci kun yadda za ku musulunta kun sallama game da al'amarin annabi isa ku kiristoci cewa bawan Allah ne ba ɗa ne na Allah ba ba ɗayan alloli uku ba ai a aslamtum fi fil ayati fi amri isa kama aslamtu kun sallama kamar yadda na sallama ko kuwa kuna nan akan kafircinku ina fata an fahimta Allah ya ce fa in aslamu idan har suka sallama suka shiga musulunci suka yadda cewa annabi isa bawa ne na Allah ba ɗa ko ɗayan alloli uku ba faƙadita da haƙiƙa sun shiryu sun kasance akan tafarki na gari matuƙar sun sallama kamar yadda ka sallama kai akan tafarki na gari kake in suka sallama sun dawo tafarki ɗaya tare da ku faƙadita da sun shiryu ko kun fahimta wa in tawallau idan har suka juya baya suka asalin kawar da kai suka yi tawaye suka yadda da abin da ka kiraye su zuwa gare shi na al'amarin musulunci suka yadda da kasantuwar annabi isa bawa ne daga cikin bayin Allah Allah sai ce fa inna ma alaikal balagh kai dai ɗan saƙo ne an umarce ka ne da ka isar da saƙo kuma ka isar rabu da su shiriya ba a hannunka take ba naka wa'azi laisa alaika hudahum ka saka shiriya a cikin zukatansu Allah bai dora maka ba naka kai wa'azi naka ka isar da saƙo fa inna ma alaikal balagh ai abin da yake akan ka shine isar da saƙo ai tablighur risala isar da saƙo da Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi walaisa alaikal hidaya hidaya shiriya ba akan ka take ba ba a ce ba a kallafa ma sai ka shiryar da su ba wallahu basirun bil ibadi Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa yana ganin bayi yana ganin ayyukansu babu wani abu da ya ɓoyu na ayyukansu ga Allah a cikin sama ko a cikin ƙasa ay alimun biman yu'minu wa biman la yu'min Allah yana sane da wanda ya yi imani kuma yana sane da wanda ya ƙi yin imani ina fata an fahimta faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa faƙul aslamtu wajihiya lillahi wa manittaba'an wa manittaba'an an samu wasu daga cikin malamai makaranta alƙur'ani kamar imamu nafi' da malam abu amru da malam yaqub suna tabbatar da ya'un a ƙarshen wannan kalma wa manittaba'an sai su ce wa manittaba'ani wa manittaba'ani bil ya'i ina fata an fahimta suna tabbatar da wannan ne alal asli a bisa asali don haka asalin yake ina fata an fahimta don asali dama akwai ya'un a bayan nunul wikaya ina fata mun fahimta ma'ana faƙul ka ce da su aslamtu wajhiya lillah na miƙa na sallama fuska na ga Allah wa manitta ba'ani da waɗanda suka bi ni ni ya'un ɗin nan ita ce ni ɗin ina fata mun fahimta ya'ul ibafa to waɗannan malaman a cikin tasu ƙira'ar suna tabbatar da ya a ƙarshen wa manittaba'an sai su ce wa manittaba'ani ina fata mun fahimta kaga wannan shine al'asulu to amma sauran malamai makaranta alqur'ani su kuma sai suka shafe wannan ya'un din an gane sai su ce wa manittaba'an da daurin nun guda ina fata an fahimta wa manittaba'an da daurin nunun da haka sai su share wannan ya'un ɗin. To me yasa suka karanta haka tun da an ji cewa tabbatar da ya'un ta ibafa ba da nunil wikaya huwal asulu. Kenan abin da ba shi ba ba asulu ba ne ko? to su wace ka'ida ce ta sa suka gudanu akan share wannan ya'un din malamai suka ce sun gudanu akan share ya'un ne ittiba'an lil mushafi saboda bin mushafin alqur'ani haka imla'in alqur'ani yake ka san imla'in alqur'ani ya sha bamban da duk wata ka'ida ta imla'in larabci yaya sahabbai suka rubuta alqur'ani to yadda suka rubuta imla'in nan na alkur'ani tauqifi ne ma'ana ba ijtihadi ne na sahabbai ba a haka aka rubuta a gaban annabi su ma haka suka tattara alkur'ani ko kun fahimta da kyau kuwa don haka sun bi mushafi ne tsari na rubutun alkur'ani kun san lokacin da aka zo aikin tattara alkur'ani aikin nasakin alkur'ani a zamanin sayyidina Uthmanu a sa'ad da za a rubuci alkur'ani da waɗannan lahajatul arabi ɗin nan sayyidina Uthmanu sai ya tattaro kwamiti ɗin da aka danka musu aikin tattara alkur'ani aka ɗora musu zaidu ɗan sabit ya zama shine shugabansu cikinsu akwai ansarawa kamar shi zaidu ɗan sabit ɗin sannan cikinsu akwai ƙuraishawa sayyidina Usmanu sai ya ce, Ya zama kai zaidu, kana rubutawa, wane ya maka imla'i, idan kuka yi saɓani game da wata kalma da ake rubutawa ta Alƙur'ani, wannan ya ce, A rubuta ta da lahajatu Quraishin. Wannan ya ce, A rubuta ta da lahajar da ba ta Quraishawa ba, ma'ana dialect. language yaren da ba na ƙuraishawa ba sayyidina Uthmanu sai ce a rubuta ta bilughati wa lahajati quraishin sai dan sabit ya zama shine shugaban su cikin su akwai ansarawa kamar shi zaidu dan sabit din sannan cikin su akwai quraishawa sayyidina Uthmanu sai ya ce ya zama kai zaidu kana rubutawa wane ya maka imla'i idan kuka yi saɓani game da wata kalma da ake rubutawa ta alkur'ani wannan ya ce a rubuta ta da lahajatu ƙuraishin wannan ya ce a rubuta ta da lahajar da ba ta ƙuraishawa ba ma'ana dialect language yaren da ba na ƙuraishawa ba sayyidina Uthmanu sai ce a rubuta ta bilogati wa lahajati ƙuraishin فإنما نزل القرآن بلهجتهم قرآن يا سوكني ده لهجة رسول ina fata mun fahimta tuna daga cikin abin da aka samu na imla'in alqur'ani wanda ya saba wa imla'in larabci zaka ga kalmar as-sala da az-zaka a cikin alqur'ani aluja take da shi akan waw wannan na daga cikin imla'in alqur'ani in ban da guri ɗaya a cikin suratul an'am nan kaɗai ne ya zo da alu baki wahum ala salatihim yuhafizuna to wannan imla'i ne na alqur'ani don haka rubutun alqur'ani rubutu ne tawqifi ba tawfiqi ba babu ijtihadi a cikin shi innama huwa ittiba'un laysa ibtida'un ina fata an fahimta bi ne ba kirkira bane su ma yadda aka rubuta a gaban annabi haka suka rubuta ina fata mun fahimta dan haka fadin Allah faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an kaga idan har aka goge ya'un aka goge ta to sai a tabbatar da kasra allazi yadullu ala al-harfil mahzuf ko kun fahimta da kyau kuwa idan ka je ƙur'ani za ka ga kasara ne a ciki masu ƙur'ani su duba su gani za su ga kasara ne a ƙarshen nunin ɗin nan wa manitta ba'an da nunin kaga a karanta ƙur'ani kai mai karatu akwai wani abu da malaman tajwidi suke kira da arraumu makaranta ƙur'ani sun san wannan arraumu in ka tashi karantawa ya halatta ka yi arraum suka ce arraumu kal wasli arraumu yusma'u wa la yura shine kaɗan tabbatar kai ikhtilasin wasalin nunin ɗin nan kaɗan faɗi kaɗan ta yadda na kusa da kai zai ji na nesa ba zai ji ba sai ka ce فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ومن اتبعني kaga wa mani taba'ani in banda amsa kuwa na ɗauka kai na nesa ba za ka ji ba na kusa ne zai ji na nesa ba zai ji ba ina fata an fahimta wannan kasrar da aka tabbatar a ƙarshe ta dullo alal harfil mahzuf in aka tambaye ka wani harafi ne al mahzufu sai ka ce hiyal ya'u wal kasratu tadullu alaiha irin su ɗaya da ƙarshen suratu qaf in ban manta ba da Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun nunun din nan ka je ka duba alqur'ani kaga nunun ce ta al af'alul khamsa ko nunun din al af'alul khamsa ai fataha take dauka ka je ka duba qur'ani anan zaka ganta da kasra ne ai asali akwai wani harafi ya'ul idafati da aka goge ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni suratul zariyat suratul zariyat jazakumullahu khairan ina fata jama'a mun fahimta da haka sai ta zama wannan ya'ud din ya'un ce ta idafa ina fata mun fahimta to wannan aya da muka karanta kaga kira ne da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ewa yahudawa da kiristoci a gefe guda kace ahlul kitabi yewa ummiyai maguzawa arna waɗanda suke wajen musulunci waɗanda ba yahudu da nasara ba kira ne da annabi ya musu da ku zo ku shiga musulunci ku kun gane da kyau jama'a kaga wannan na nuni akan shumuliyatu da'watil islam wannan na nuni akan alamiyatu da'watil islam addinin musulunci addini ne na duk duniya addini ne ba na wasu mutane banda wasu ba ba addini ne na larabawa banda turawa da baƙaƙen fata ba ba addini ne na amurkawa ko addini ne na larabawa ko na 'yan ƙasar saudiya banda na sauran ɓangarorin duniya ba addini ne na duk duniya gaba ɗai mutanensu da aljanunsu cikin mutane baƙaƙensu da fararensu da jajayensu ina fata mun fahimta kenan wannan ayar tana nuni akan shumuliyatu da'awatil islam wannan ne ta sa aka samu babban malamin musulunci masanin tafsiri da tarihi al-imamu isma'il ibn kasirin ya faɗi a cikin tafsirin shi juz'i na farko shafi na ɗari uku da hamsin da hudu yake cewa هذه الآية أمثالها من أصرح الدلالة على عموم بعثته محمد صلى الله عليه وآله وسلم wannan aya da makamantanta na daga cikin dalilai mafi bayyana asrahu dilalat dalilai mafi bayyana ƙarara ala umumi bi'isati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila jami'il khalq cewa da'awar annabi to ta game halittu gaba ɗaya don haka da'awar musulunci da'awa ce ta kowa da kowa jama'a e dole a kirayi kowa zuwa ga musulunci a yi ma kowa da'awa balarabe ko ba balarabe ba bahaushe ko ba bahaushe ba shi yasa kamar yadda malaminmu malam albani yake faɗi a matsayinka na wanda ya fahimci addini a matsayinka na musulmi ka yi ƙoƙari ka fahimci addini ka tafi da harshen ku da yarenka ka yaɗa addinin musulunci a ƙasarku da garinku na fata an fahimta ka iya inyamuranci to ka koyi addini ka je ka yaɗa addinin musulunci da inyamuranci a yada addinin musulunci da yarbanci da fulatanci da barbarci da maguzanci duk waɗannan yarurruka jama'a hadda wato yaren katafanci da duk abubuwa jama'a a koyi addinin musulunci a je a yada shi da'awa ta musulunci da'awa ce al'alamiya da'awa ce ta kowa da kowa ina fata jama'a mun fahimta alamai suka ce kama huwa ma'alumun min dinihi daruratan kamar yadda wannan abu ne sananne a addinin musulunci sanin shi dole ne ma'ana addinin musulunci na kowa ne addini na kowa ne ba na wane ne ban da wane ba ina fata an fahimta kama dalla alaihi alkitabu was sunna kamar yadda alqur'ani da sunna suka yi nuni zuwa ga haka na daga cikin ayoyi da ke tabbatar da alamiyatu da'awatil islam faɗin Allah da ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina Allah ya ce ba mu aiko ka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dan ka zama rahama ga mutanen duniya gaba ɗai kaga rahama ba ga larabawa kaɗai ko kaza ko kaza ba lil alamin rahama gaba ɗai wa qala haka Allah ya ce a wata aya tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarka ta yawaita ga wanda ya saukar da alkur'ani akan bawan shi don shi bawan ya zama mai gargadi ga mutanen duniya gaba ɗai kaga wannan na nuni akan gargadi da da'awa da karantarwa ta musulunci to lallai da'awa ce karantarwa ce gargadi ne na dukkan al'ummar duniya gaba ɗai wakala haka Allah maɗaukakin sarki ya ce Kul ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga ya ku mutane kaga larabawansu da waɗanda ba larabawa ba ahalul kitabi da ummiyai baƙaƙe da farare da jajaye Allah ya ce ka ce da su inni rasulullahi ilaikum jami'an lallai ni ɗan aike ne na Allah zuwa gare ku gaba ɗai, kenan yadda Allah ya aiko annabi, to zuwa ga al'umma ne gaba ɗai ba zuwa ga larabawa ba, ku kun fahimta da kyau jama'a, shi yasa a sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara ƙarfi a sa'ad da ya hijira zuwa garin Madina, annabi sai ya ta rubuta takaddu da wasiƙu. yana aika jakadai zuwa ga manya-manyan sarakunan duniya, sarakunan Rumawa, da sarakunan Farisawa, da waɗanda ba masu da addini da na Kiristoci, annabi ya ta tura musu ’yan saƙo cewa su musulunta za su asalin wato kuɓuta a gurin Allah a ranar alkiyama. Su musulunta Allah zai ba su lada ninki biyu. ladan musuluncinsu da ladan musuluncin mabiyansu da za su shiga addinin musulunci wannan na nuna mana alamiyatu da'awatul islam kenan dole a yi ma kowa da'awa a kirayi kowa zuwa ga musulunci a kirayi kiristocin anguwarku kai musu wa'azi kai musu da'awa ka kirayi na ƙasarku ka kirayi na garinku a bi maguzawan ƙauye a yi musu wa'azi a karantar da su in ka samu hali a yadda kake a inda kake a ko'ina a duniya Allah ya sa ka tafi ƙasa kaza karatu ka je ingila ka je amerika ka samu hali kai da'awa ka kirayi turawa kai wa'azi kai da'awa ina fata an fahimta don da'awar ta kowa da kowa ne ba ta wasu ce ban da wasu ba ina fata an fahimta to sa'annan jama'a yana daga cikin hadisai waɗanda suke tabbatar da alamiyatu da'awatil islam wato da'awa ta musulunci ta gaba ɗaya ne hadisi ne jama'a al-imamu muslim ya ruwaice shi a cikin sahihu muslim daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara mashi yarda annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake hannun shi waye wannan jama'a shi ne Allah annabi yana rantsuwa da Allah annabi ya ce la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nari annabi ya ce babu wanda zai ji da'awata ya ji kirana a cikin wannan al'umma al'umma ai al'ummatu da'awa an fahimta annabi ya ce yahudiyun ba yahude ne shi wala nasraniyun ko kirista summa ya mutu walam yu'min billadhi ursiltu bi sa'an nan ya mutu bayan ya ji wannan da'awar kuma ya bai yadda da abin da aka aiko ni da shi ba bai yi imani ba bai shiga musulunci ba annabi ya ce illa kana min ashabin nari face sai ya zama ɗan wuta da ba a aiko annabi zuwa gare shi ba da musulunci ba a aiko shi zuwa ga waɗannan yahudawa ba da in ya mutu ba zai shiga wuta ba in ya ƙi imani wannan na nuna mana ashe musulunci da'awa ce ta kowa don haka kai kirista muna kiranka zuwa ga musulunci ka shiga musulunci ka musulunta ka kyautata musuluncinka ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah zai baka lada ninki biyu Allah zai ninka maka lada ka karanta hadisin Bukhari da Muslim hadisin sahabi Abu Huraira hadisin sahabi Abu Musa al-Ash'ari da Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce salafatun yu'tauna ajrahum marrataini akwai nau'in mutane uku da Allah zai ba su ladan su ninki biyu yu'tauna ajrahum marrataini za a ba su lada ninki biyu annabi ya ce rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wattaba'ahu wa saddaqahu annabi yace falahu ajrani mutumin da ya zama ahlul kitabi kirista ko ba yahudi rajulun min ahlil kitab haka annabi ya faɗi yace amana bi nabiyihi yayi imani da annabin shi ya yadda da Isa ya yadda da Musa wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi imani da annabi Muhammad. To ba imani kaɗai ba, annabi sai ce wata ba'ahu kuma ya bi manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Don ai wasu kiristoci na cewa, ai muwa mun yadda da Muhammad, ko ba suna faɗin haka ba? To sai a ce wata ba'ahu kuma ya bi annabi Muhammad, wasaddaqahu kuma ya gazgata shi, annabi ya ce falahu ajrani yana da lada biyu. yana da lada biyu ko kun fahimta da kyau jama'a kenan wannan na nuni akan dole a kirayi kiristoci zuwa ga shiga musulunci su musulunta su kyautata musuluncinsu ka karanta ƙarshen suratu ali imran wannan surar da muke ciki Allah ya ce wa in min ahalil kitabi wa inna min ahalil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila إليهم وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب Allah ya ce daga cikin ahalul kitabi akwai waɗanda sun yadda da abin da aka saukar muku kuma sun yadda da abin da aka saukar musu suna masu imani da Allah suna masu tsoron Allah ba su ba da gaskiya su karɓi duniya la yashtaru na bi ayatin lahi samanan kalila ba su ɓoye gaskiya saboda ɗan wani abu na duniya da za su samu Allah ce ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim inna Allah sari'ul hisab ko kun fahimta da kyau jama'a dan haka wannan na nuni akan lallai yahudawa a kiraye su zuwa ga musulunci ko da ba su musulunta a kiraye su ina fata mun fahimta ba sharaɗi ba ne na sai in ana musulunta sannan ne za ka yi da'awa a ita kanta da'awar ibada ce an musulunta an shiga musulunci to masha Allahu ina fata an gane kun dai ji wannan hadisi jama'a da al-Imam Muslim ya ruwaice shi a cikin Kitabul Imani babu wujubil imani bi risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila jami'in nasi wa naskhil milali bi millatihi a cikin wannan babi imamu muslim ya ambaci wannan hadisi a lambar hadisi na ɗari da hamsin da uku kaga wannan hadisi na nuna mana akan shumuliyatu wa alamiyatu da'awatil islami ina fata an fahimta to sa'annan malamai suka ce na daga cikin hadisai da ke tabbatar da da'awatul islami al'alamiyya hadisi ne da al'imamul bukhari da muslim suka ruwaita bukhari a lambar hadisi na ɗari biyar da ashirin da ɗaya muslim a lambar hadisi na ɗari uku da talatin da biyar lafazin hadisin na muslim ne dukkansu suka ce daga jabiru ɗan abdullahi al'ansari Allah ya daɗa yarda a gare shi قال جابر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Uɓitu hamsan, Uɓitu hamsan, lam yi hunna ahadun kabli. Annabi ya ce, An bani abubuwa guda biyar, ba a baiwa wani annabi ba kafin ni, ba a baiwa annabi Adam ba, annabi Ibrahim ba a bashi su ba, annabi Musa, annabi Isa, annabi Nuhu, babu wani annabi da ya gabata akan annabi da aka bai aka bashi ɗaya daga cikin waɗannan ababe guda biyar. Annabi ya ce, Nusirtu bin ru'ubi masirata shaharin, wa uhillat liyal maghanima. وكان النبي يضعف إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة annabi ce kowane annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi mutanen shi kadai eh wani ke to mutanen gari kaza za ka yi mawa'azi mutane kaza kabila kaza al'umma kaza kadai annabi ya ce wa bu'istu ila nasi amma ni kuwa an aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya ina fata mun fahimta kaga wannan hadisi min afrahi al ahadith fi dilalati ala alamiyyati da'wati al islam ina fata mun fahimta malamai suka ce wa qad tawatara bil waqi'i al muta'addida annahu ba'atha kutubahu yad'u ila Allah muluk al afaq ya tabbata ta hanyoyi birjik cewa annabi ya aika wasiqu yana kiran manya-manyan sarakuna na duniyar shi yana kiransu zuwa ga musulunci wa fawa'ifa bani adam kuma ya tabbata cewa annabi ya kirayi ɓangarori-ɓangarori na 'yan adam min arabihim wa ajamihim larabawansu da gwarawansu ajamawa kitabiyihim wa ummiyihim waɗanda Allah ya taɓa ba littafi da waɗanda suke ba su da littafi ba a taɓa saukar da shi cikinsu ba, in sihim wa jinnihim mutanensu da aljanunsu. Duka Allah ya aiko annabi zuwa gare su, in ba kumanta ba ai mun gabatar da hadisai da aka ruwaito daga Muslim da Imamu Ahmad da sauran malamai hadisin Abdullahi ɗan Mas'ud cewa annabi ya yi ma aljanu wa'azi. Kun tuna? inda muka karanta a cikin littafin akamul murjan na babban malami a sheikh abdullahi shubuli kun tuna ko wannan na nuni akan yadda Allah ya aiko annabi da'awa ta musulunci zuwa ga al'ummar musulmi zuwa ga al'ummar duniya mutane to haka Allah ya aiko annabi zuwa ga aljanun duniya gaba ɗaya da na tudu da na ruwa da na sama da dukkan nau'i na aljanu da'awa ta musulunci lallai ne an aiko annabi zuwa gare su Allah maɗaukakin sarki ka samu dace annabi kuma ya ɗabi'antu ya yi imtithalin wannan umarni na Allah maɗaukakin sarki don haka ka dai ji ayar cewa take fa in hajjuka in suka yi jayayya da kai suka ce ba za su shiga musulunci ba fa ka ce da su aslamtu wajhiya lillah na miƙa fuskata ga Allah wa manittaba'ani haka waɗanda suka bi ni su ma sun sallama sun miƙa fuskarsu ga Allah ga kullin ladina utul kitaba ka faɗi ga waɗanda aka ba su littafi wal ummiyina da waɗanda ba a saukar musu da littafi ba cikin mushrikan larabawa a aslamtum kun sallama za ku shiga musulunci ka tambaye su fa in aslamu in suka musulunta faqadihi tadaw to sun shiryu wa in tawallau in suka juya baya fa inna ma alayka albalagh kada ka damu kada kai bakin ciki dama wa'azi aka saka kai ba a ce ka saka shiriya a zukatansu ba wallahu basirun bil ibadi Allah dai yana ganin abin da bayi suke aikatawa jama'a kun fahimci wannan ayar da kyau Allah madaukakin sarki ka taimake mu fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wannan ayar jama'a akwai wata matsala mai muhimmanci da ya kamata mu waiwaye ta saboda wasu daga cikin malamai sun ɗauki wannan ayar malaman ash'ariya kenan jama'a waɗanda suke ta'awilin siffofin Allah sun ci moriyar wannan ayar suka ɗauko ta suka yi ta fassara wasu ayoyi na siffofin Allah da wannan ayar faɗin Allah da ya ce aslamtu wajihiyya lillahi na miƙa fuskata ga Allah fuska ana nufin jiki ne gaba ɗaya ko ko fuskar kaɗai ne ka sallama ga Allah kaga ana nufin jiki gaba ɗaya zatin ka gaba ɗaya ka sallama ga Allah ko sai su ce to kaga kenan ashe wajuhu da suka zo a wasu ayoyi da ke cewa Allah na da wajuhu to ba wajuhu ba ne zati ake nufi wannan tawili ne kuna fahimta da kyau kuwa a babin siffofin Allah ana karanta kowace aya ce ita kadai ba a haɗa ta da ‘yar uwarta’ ku kiyaye da kyau amma a babin ibadat da ayyuka na ibadoji to ba a karanta nassi ɗaya kaɗai tattaro nassoshin ake nusus tara su ake guri ɗaya sai a karance su gaba ɗai sai a fahimci ibadar da majmu'ar nassoshin take suke so su bayyana ku kiyaye a babi na ibadat nan a babi na aƙida to kowace aya tuqra'u wa tufassaru wa tubayyanu ma'anaha ala hidatiha wa yu'taqaduha za a karanta ta ne ita kadai me ke cikin ta na sifar Allah sai a ce to wannan na nuni akan Allah na da wajuhu kun fahimta da kyau kuwa ash'ariya sai suka ce wajuhu ai bi ma'ana zat saboda gashi ai Allah ya ce fa in hajjuka فقل أسلمت وجهي أي أسلمت ذاتي بأجمعه لله sai ce ai wajhu bi ma'anar zat a wannan ayar don haka a waccan ayar ma wajhu bi ma'anar zat sai mu ce ba a hada ayoyin ba a hada su kullu ayatin tuqra'u ala hidatiha jama'a ka'ida ce ta aqida mu yi kokari mu kiyaye ta tana da matukar muhimmanci tana da muhimmanci kenan waɗannan ba su yadda a ce Allah na da fuska ba ko kun fahimta da kyau kuwa wasu ma malamai cewa suka yi wannan ayar ba ma fuska ake wato ba ba ba ba ba ba, ba zati ake nufi ba fuska ake nufi aslamtu wajhiya na mika fuskata na sallama fuskata ga Allah to me yasa aka ce fuska ba a faɗi sauran gaɓoɓin jiki ba suka ce saboda fuska in ka kwatanta da gaɓoɓin jiki ita ce ashraful a'adha ita ce gaba mafi ɗaukaka mafi mutunci mafi girma in ka miƙa ta to sauran jiki ma za su jawo zuwa gare ta ko kun fahimta da kyau kuwa ku fahimci wannan yana da matuƙar muhimmanci wadda saboda na tsaya na faɗakar ne saboda al-Imam al-Qurtubi ya gudanu a bisa wannan ta'awili na wannan siffa jama'a dan yace ai wannan na nuni akan waɗancan ayoyi da Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbika ai wajhu bi ma'ana dhat yace bi dalili qawlihi ta'ala fa qul aslamtu wajhiya ai adh ku kun fahimta kuwa sai mu ce hadha darbun min at-ta'wil darbun min at-ta'wil wa at-tahrif wannan tahrifi ne kawar da ma'ana ne muna faɗin wannan ne jama'a saboda wallahi bai kamata mu wuce ba mu faɗakar ba saboda Allah kaɗai ya san waɗanda za su saurari waɗannan karatuttuka namu ko kusa ko nesa ko kun fahimta da kyau jama'a wasu ba su sani ba al-imam al-qurtubi babban malami ne to amma kuma a babin aqida ba hujja bane musamman aqida ta al-asma' was sifat ya kaucewa aqidar salaf في إجراء نصوص الصفات على ظاهرها على ما دل عليها الكتاب والسنة وعلى ما أثر من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah madaukakin sarki sai ya ce innal ladhina kafaru innal ladhina yakfuruna bi ayati Allah na'am إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم
na'am أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين jama'a kafin mu ci gaba da fassara waɗannan ayoyi akwai hadisi- hadisi da ya kamata mu ambata a ƙarƙashin tafsirin aya ta sha takwas faɗin Allah shahidallahu annahu la ilaha illahu al-imamu tirmidhi da imamu ahmad sun ruwaici hadisi daga sha'ubatu ɗan hajjaj shi ko yace daga asim shi ko yace daga zirru ɗan hubaishin shi ma yace daga ubayyu ɗan ka'abin Allah ya daɗa yarda a gare shi Ubayyu ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annahu qara'a annahu kana ya qara'u inna ad-dina inda Allahi al-hanifiyya lal yahudiyya walal nasraniyya walal majusiyya al-imam tirmidhi da imam ahmad suka ruwaici wannan hadisi daga waɗannan malamai daga sahabi ubayyu dan ka'abin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karanta wannan ayar yana karantawa yana cewa inna dina inda Allahi alhanifiyya lallai addini karɓaɓɓe a gurin Allah shine miƙaƙƙen addini addinin da ya karkace wa bautar wani Allah addini miƙaƙƙe milla ta farki na annabi Ibrahim lal yahudiyya ba addinin yahudanci ba da yahudu suke bi walan nasraniyya ba addinin kiristanci da kiristoci suke bi ba walal majusiyya aka ba addinin majusawa da maguzawa masu bautar wato wuta suke bi ba wannan hadisi da ka ji shi hadisi na ingantacce Ahmad ya ruwaice shi a lambar hadisi cikin musnad na dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu da biyu haka tirmidhi a lambar hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da casa'in da uku hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai suka bayyana to wannan sai ya zama kamar fassara ne ga inna dina inda Allah islam menene al-islam sai ka ce al-hanifiyya ko kun fahimta da kyau menene al-hanifiyya sai ka ce millatul islami millatu abina ibrahim huwa sammakumul muslimina ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace gashi ramma ya karanta waɗannan ayoyi ga lokaci yayi Allah yake cewa innal ladhina yakfuruna bi ayati llah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah ayoyin Allah waɗanda ya saukarwa annabawan shi waɗanda suka gabata akan wannan annabi ayoyin Allah littattafan Allah ayoyin Allah mu'jiza da Allah ya baiwa annabawa ayar Allah alƙur'ani ayar Allah musulunci innal ladhina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah yahudu suke ko nasara ko kuma guzawa na da da na yanzu da waɗanda za su biyo baya wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin kuma suke kashe annabawa ba tare da haƙƙi ba ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane suke kashe annabawa suke kashe waɗanda ke wa'azi suke umarni da a tsayi da adalci abotawa Allah a kaɗai tashi shi kaɗai don wannan shine adalci mafi girma jama'a kama anna shirka wa ibadata ghairillahi a'azamu zulmi a'azamu dhunubi wa akbaruhu don haka waɗanda suke kashe annabawa bayan kafirci da suke wa Allah suka kashe annabawa kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mabiya annabawa Allah ce fabashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai tsanani kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi ula'ika Allah ya ce kaga irin waɗannan waɗanda ke kashe annabawa waɗanda suke kashe mabiya annabawa masu wa'azi su ne waɗanda allazina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah su ne waɗanda ayyukansu suka ɓaci ay batalat a'maluhum ayyukansu suka ɓaci fid dunya tun daga nan duniya wal akhirah ayyukansu suka ɓaci a lahira a duniya Allah ba zai karɓi aikinsu ba gaba ɗai wannan shine butulanu amalihim fid dunya a lahira shine Allah ba zai musu sakamako na garba sai dai sakamako daidai da aikinsu habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah ayyukansu sun ɓaci tun daga duniya har lahira wa ma lahum min nasirina kuma ba su da mataimaki a ranar alkiyama in Allah ya kama su to ba wanda zai taimake su ya hidda su daga azaba da Allah maɗaukakin sarki zai ɗanɗana musu waɗannan ayoyi guda biyu jama'a ayoyi ne da ke bayyana ɗabi'ar kafirai da dukkan jinsinsu kafirai da dukkan nau'insu yahudu suke ko nasara mushirikai suke ko maguzawa masu bautar gunki ko rana masu bautar mala'iku ko aljanu ko masu bautar wuta na daga cikin ɗabi'arsu kashe annabawa. kashe mabiya annabawa abdullahi dan abbas ya ce haka ta faru a cikin yahudawa yahudu suka tashi suka yi wa'azi ma'ana annabawansu suka yi wa'azi yahudawa suka kashe mutum saba'in daga cikin annabawa a yini guda daga wayewar gari zuwa hantsi annabawa saba'in yace yamma na yi sai mabiya annabawa suka miƙe suka ci gaba da wa'azi ma'ana musulunci da'awar to ba za ta daina ba aka ci gaba da wa'azi yamma na yi suka kama waɗannan mabiya annabawa ɗari da hamsin suka yanka gari na wayewa suka ci gaba da harkokinsu wannan ya tafi ofis wannan ya tafi gona wannan ya tafi kowa an je an buɗe kasuwa an ci gaba da ci ba a ma damu da abin da ya faru ba wannan yana daga cikin ɗabi'a ta kafirai kafirai wanda gaba ɗaya ɗabi'arsu ta tattaru iri ɗaya kashe annabawa da kashe mabiya annabawa masu wa'azi allazina ya amuruna bil qist minan nas waɗanda suke umarni da adalci da gaskiya daga cikin mabiya annabawa me suka yi su da annabawa aka kashe su me suka yi sun taka wata doka ne doka ta kafirci ba su taka wata doka ta kafirci ba ba su zubar wa kowa ba ba su yi ma kowa laifi ba ana kashe su ne bi ghairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi da suka taka ba ko suka ƙwace ko suka danne ko suka ci haka kawai ake kashe su haka ya tabbata a hadisi aka kashe annabi zakariya da annabi yahaya zarto aka sa daga tsakiyar maɗigar kanshi aka rika fafurawa sai da aka raba shi biyu to haka mabiya annabawa haka wannan sunna take ta dukkan kafirai jama'a waɗannan manya-manyan malamai namu guda biyu da aka kashe su me suka yi aka kashe su malam ja'afar da malam albani me suka yi aka kashe su wa suka tare ma wace doka ce ta ƙasa suka taka suka karya aka kashe su takara suka tsaya na neman wata kujera ko wata sarauta in kasuwa ne manya da wani zai ce sun tare sun tare sun tarbe ko ina me suka yi aka kashe su shine ya amuruna bil qist minan nasi wa'azi suke umarni suke yi aka kashe su amma me suka yi me suka yi aka kashe su jama'a waɗannan waɗannan ayoyin jama'a za mu saurara a kansu gobe ya kamata mu tashi kansu jama'a saboda lokaci ya ƙure ayoyi ne da suke da buƙatar bayanai masu faɗi za ka zo ka ji cewa a cikin hadisi da imamu ahmad da hadisin da alimamu tabarani ya ruwaita a cikin mu'jamul kabir annabi yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyama salasa rajulun qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun za ka zo ka ji wannan insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu za mu kwana a nan insha Allahu ta'ala kamar yadda muka bayyana a jiya cewa a gobe in Allah ya kai mu za mu karkare za mu rufe wannan tafsiri namu insha Allahu ta'ala idan muka zo gobe za mu fassara waɗannan ayoyi mu yi bayani sa'annan sai kuma mu rufe waɗannan karatuttuka namu sai kuma bayan azumi bayan sallah in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mu nema kowa fatan alkhairi Allah maɗaukakin sarki ka mai da kowa gidan shi lafiya na'am eh in an yi ruwa gobe a zo jibi in an yi jibi a zo gata ina fata an fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahma zan saurara a nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام